بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu da muke magana dare ne na talata wacce ta daidai da daren 26 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara 437 wacce ta daidai da bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine kasad na ɗari da saba'in da bakwai daga cikin jeren giyar karatuttuka na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna darul hadithi salafiya wacce take number 4 madarka road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna najeriya idan yanwa ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatun tafsirin alkur'ani a sura ta uku daga cikin jiran giyar surori na alkur'ani suratu ali imran surar da ta sauka bayan hijira da fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi daga makka zuwa madina surar da wani ɓangarenta ya sauka ta sanadin wasu kiristoci waɗanda ake kira da nasara jiran kamar yadda wani ɓangare na surar da sauran ɓangarori nata sun karantar da al'ummar musulmi kuma ba za su gushe ba suna karantar da musulmi al'amuran da suka shafi jihadi da sharuɗan jihadi da hukunce-hukunce na aikin hajji da zakka da abubuwan da suka shafi zamantakewa na rayuwa. Mun kwana a aya ta ashirin da biyar, a yau za mu tashi aya ta ashirin da shida, faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce, Kulillahumma.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله تعالى يجي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله يجي قل اللهم قل ce da su ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka faɗa ma waɗannan yahudawa da waɗannan kiristoci to sa'annan ka faɗi wa al'ummar duniya gaba ɗai musulmi da waɗanda ba musulmi ba ka faɗa musu kana mai kiran Allah maɗaukakin sarki kana cewa Allahumma malikal mulki ya Allah kai ne mamallakin mulki ma'ana duk wani mulki naka ne tu'til mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda ka so wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma kana kwace mulki daga wanda ka so ka kwace a hannun shi wa tu'izzu man tasha kana girmama ka buwayar da wanda ka so wa tuzillu man tasha kuma kana kaskantar da wanda ka so biyadika alkhair dukkan dangogi na alkhairi a hannunka yake ya Allah innaka ala kulli shay'in qadir lallai kai Allah mai iko ne akan komi babu abin da ya gagare ka ka aikata a cikin halittunka da bayinka gaba daya lafazin Allahumma a cikin wannan aya asali suna ne daga cikin sunayen Allah da ya tattaro dukkan siffofi na Allah ma'ana alami ne daga cikin alam na sunan Allah wanda yake a ƙarƙashin shi ya tattaro dukkan siffofi na Allah kamar larabci sun yi saɓani game da asalin wannan lafazi na Allahumma a inda wasu malamai suka ce asalin lafazin Allahumma asalin shi ya Allahu ne, ya Allahu sunan Allah tare da harafin nida a tattare da shi. To da aka tashi sai aka share sunan Allah, sai aka kawo mimun a ƙarshen sunan Allahu don ta zama musayar ya ta nida, don haka sai kalmar tawaye gari ta zama Allahumma ina fata mun fahimta don haka lafazin Allahumma shi kadai to malamai suka ce ya keɓanci kira ne muhtassun bin nida don haka Allahumma yadda za ka fassara sai ka ce ya Allah ko kun fahimta jama'a wasu malamai suka ce a lafazin Allahumma asali yadda kalmar take shine ya Allahu ammana bi khairi ya Allah ka lullube mu da alkhairi don haka sai suka ce wannan ya'un ɗin wannan mimun da ke ƙarshen sunan Allah na Allahumma ba a musanya ta da ya'un ta nida'i ba lafazin ammana bi khairin wannan mimun din ta ammana ita ce aka ciro ta sai aka hada ta da Allahu sai ta wayi gari ta zama Allahumma kun ji abin da waɗannan malamai su kuma suka faɗi waɗannan malamai duka abin da suke tattaunawa matsaloli ne na larabci da abin da ya shafi nahawu waɗanda suka faɗi waccan magana ta farko daga cikinsu akwai babban malamin nahau da larabci wanda shine ya fara kirkirar ilimi na arud al-ilmul arud wal qafiya kamar yadda malaman tarihi suke faɗi shine malam khalil ibnu ahmad al-farahidi da shi da almajirin shi malam sibawaihi dan na san aka ce sibawaihi a nahau ko baka ganewa ka fahimta ko kun fahimta waɗannan malamai guda biyu da dukkanin malamai waɗanda suke basuriyuna ne wato waɗanda suke komawa zuwa ga bin mazhaba ta malaman basra game da abin da ya shafi tattauna ko gudanar da ƙa'idodi da masail na nahau waɗannan malamai su suka tafi akan cewa Allahumma asali ya Allahu an gane da ma fa'ubdilatil ya'u miman wa ubdila al'alifu miman saniya don Allahumma mimun ɗinnan ta ƙarshen sunan Allah ai mushaddada ce mana aslu kullu harfin mushaddad asluhu harfan ko asluhu harfan ko kun fahimta jama'a to mimun ta farko tana madadin ya'un kamar yadda mimun ta biyu tana madadin alifun da in ka hada da ya'un zai zama ya'un ta nida'i to da aka cire ya'un ta nida'i sai aka kawo mimun mushaddada a madadin ita wannan ya'un din sai ta waye gari ta zama Allahumma ko kun fahimta jama'a to tun da ya zama mimun din nan an kawo ta a madadin ya'un ce to dole a share ya'un din dan ka'ida malamai cewa suke la yajtami'ul badala wal mabdala minhu ba zai yiwu a kawo badal wato musaya da abin da aka musanya da shi ba an kawo mimun a madadin ya'un ta nida to kenan ba zai yiwu a tabbatar da mimun kuma a kawo ya'un ta nida da aka ce an share ta aka kawo mimun a madadinta ba kinan ba zai yi a ce ya Allahumma ba ina fata mun fahimta to amma malaman kufa suka ce sam wanda daga cikin su akwai babban malami malami na nahau da larabci malam farra al-imamul farra ɗaya ne daga cikin malaman kufa ina fata an gane idan ana tattauna waɗannan matsaloli na nahau ya kamata dukkan ɗaliban ilimi su sani cewa mazahib na malaman nahawu ba ba su takaitu ma kaɗai akan mazahib guda biyu ba ba kaɗai mazhaba ce ta basuriya da kufiya ba akwai mazhaba ta wato shamiya akwai mazhaba ta andalusiya ma'ana a lokacin da ilimin nahawu ya haɓaka ina fata an fahimta to an samu wasu garuruka waɗanda an samu wasu manya-manyan malamai waɗanda sun ƙware da harshen larabci sun ƙware da ilimi na nahau sun zauna a waɗannan garuruka sai aka danganta mazahib ɗin da suke haƙƙaƙawa na nahau zuwa ga waɗannan garuruka nasu ina fata mun fahimta sai dai kaga a matsayin ɗalibin ilimi musamman za ka ga mazahib ɗin da suka fi bayyana suka fi shahara daga mazahaba ta basuriya sai ta kufiya ina fata an gane to amma akwai mazhaba shamiyya akwai basriya ai akwai andalusiya ina fata an fahimta waɗannan bayanan ka karanta littafin babban malami al-imam tantawi idan kai ɗalibin lugha ne tarihu nash'atin nuha tarihu nash'atin nuha sannan ka karanta littafin al-insaf fi masail al-ikhtilaf ko fi masail al-khilaf na ibnul ambari waɗannan sun tattauna game da waɗannan matsalolin malamai suka ce lafazin allahumma magana da tafi daidai asali asali ya allahu ne sai aka cire ya'un ta ne da aka kawo mimun a madadinta abinda malaman kufa suka tafi a kai malaman nahau suka ce ba daidai ba ne suka ce kuskure ne ka karanta al-imamu zajjaj a cikin littafin shi irabul qur'an da babban malami al-imamu abu ja'far bin nahas a cikin littafin shi ma'anil qur'an na daga cikin abin da waɗancan malaman kufa suka faɗi game da allahumma akan mazhabar da suka tafi cewa mimun ɗin nan asalinta ba ibdalinta akai daga ya'un nida ba suna hujja ne suna istishhadi ne da wasu baitoci waɗannan baitocin waɗanda suke imma dai waɗanda suka faɗi su ba a san su ba don kun san hatta a cikin nahau in za ka yi istishhadi idan baiti ka kawo wa ya faɗi baitin ko kun gane jama'a a wani zamani ya faɗi baitin don akwai zamunan da yustashhadu bi kalamihim malaman da suka rayu a ciki ana shaida da maganar su hatta a lugal arabiya jama'a kun gane jama'a yanzu kaga abu tammam dukkan ɗaliban da suka yi adab sun san abu tammam ko malamai sun ce ba a hujja da magana shi akan istishhadi na nahau haka malamai suka ce ma'ana ya rayu a asrul muwallid ko muwallidina ko muwalladina yadda suke faɗi to su waɗancan malaman kufa suna hujja ne da wasu baitoci da aka samu aka samu wani mawaƙi shi farra ɗin ya kawo su yake cewa إني إذا ما حدث ألم أقول ياللهم ياللهم yace duk sadda wani abu ya faru ko wani bala'i ko wata jarabawa to cewa nake yallahumma yallahumma ma'ana ga allahumma kuma an hada ta da ya'un ta nida shahidi akan cewa asalin mimun din nan laysat mubdalatan min ya'in ko min harfin nida ina fata mun fahimta sannan suna ƙara hujja da wani baiti baitin da wato asalin wata take rerawa take cewa ko kuma ake cewa da ita wa ma alaiki an taquli kullama sabbahati aw halalti yallahumma ma mana babu komi akan ki wa ma alaiki ba laifi akan ki duk sa'ad da kika tashi yin tasbihi ko kika tashi yin tahlili ki ce yallahumma ma kun ga ya Allahumma ko kun gane jama'a malamai da suka tashi sai suka ce asali waɗannan baitoci guda biyu wannan baiti dai ba a san wanda ya kage shi ba gaskiya ko kun gane jama'a ya zama majhulul qa'il wanda ya faɗe shi ba a san shi ba to ya za a yi hujja da maganar wanda ba a ma san shi ba balle a san a wani zamani ya rayu shin yana daga cikin waɗanda yake yustashhadu bi kalamihim ana kafa hujja da maganarsu a cikin larabci da nahau da lugal arabiya ko kun gane jama'a ma'ana baitin ya zama majhulul qa'il kaga hatta ashe a cikin lugal arabiya sai an yi tahqiqi kenan ina fata mun fahimta baitin ya zama majhulul qa'il dan so da dama akan samu ƙwararru a cikin nahau da larabci sai su ƙagi wata magana in aka tambaye su ina dalili a take sai su kagar mata dalili kamar yadda suka kage ta ko kun gane jama'a wani ne yana bayani yake cewa zahar alfasadu filbarru walbaharu filbarru walbaharu ko kun gane kaga ga harfu jarri ga suna kuma sai yi mishi rafa filbarru madadin barri walbaharu madadin albahari aka ci algafata malam lahanta ka yi lahani akalta shajara darabta sibawai aka ce ya ce a yana aka ce filbarru walbaharu sai ce ai ai baka ai lahani wani lokaci malaman larabci sun halatta yin lahani aka ce kai ina dalili sai ce alam tasma ila qawlil qa'il واللحن عند بعضهم يجوز كقولهم مررت بالأجوز wannan kaga shahidi ne a take kage shi kamar yadda ya kage shi ne dan ya kare waccan waccan barnar da ina fata kun gane kenan dukkan baiti da zaka kawo ko hujja da zaka kawo ko a larabci ne to lalle ka rike shahidi akai da haka malaman larabci sai ku dawo cikin tetayin ku ko kun gane jama'a alfa'il marfu'u ne ko ba haka bane annaibu anil fa'il marfu'u ne ko ba haka bane sai a tambaye ka to ina shahidi akan haka bima tastashhadu tastashidu bihi ala zalik ala ma qult ko kun gane jama'a to ka jawo alfiya ka jawo kaza ka jawo kaza to kaga waɗannan baitocin an san masu su sai a ce to dalilin ka daidai ne a iya istishahadi da shi duk ina mana waɗannan bayanan ne jama'a don rusa kaulul kufiyina maganar malaman nahawun kufa malaman nahawun kufa waɗanda suka tafi akan cewa asalin Allahumma Allahumma ammana bi khairin ina fata kun fahimta don idan aka tafi akan wannan aka ja aka ja to wata mas'ala ta aƙida za ta shigo ciki ku kiyaye da kyau jama'a don haka dole ne a tsaya akan waccan magana da wato ra'ayi da mazhabi na malaman basra ina fata an gane malaman basra da suka tashi ba da amsa game da waɗancan baitocin suka ce baitocin nau'i biyu ne baitin farko majhulul qa'ili ne kaga wannan saqitun filisti shahad ya faɗi ba za a yi hujja da shi ba baiti na biyu kuma suka ce e an ji an san wanda ya faɗi amma dai shaz ne la yuqasu alaihi shaz ne mana ba a hujja da shaz aiko shaz ne ana faɗi ne a cikin darura shi'riya inni idza ma hadathun alamma aqulu yallahumma yallahumma ai abaiki yazo wa ma alayki alla taquli hina ma halalti aw sabbahati yallahumma ma kaga duka abaiki ne yazo ina fata an gane sai a ce yajuzu hadha amma darura shi'riya ce take halatta haka to yaushe za a halatta haka a cikin alqur'ani bayan darura ce shi'riya kuna fahimta jama'a don haka Allah maɗaukacin sarki ya ce da annabi kul ka ce da su Allahumma malikal mulki ya Allah ya Allah shine Allahumma ya Allah malikal mulki kai ne mamallakin mulki duk wani mulki naka ne ya Allah dukkan bayi da dukkan abin da bayi suka mallaka da duk wani mulki nasu to kai ne mallakar ka ne kai kaɗai ya Allah malamai suna ƙoƙarin alakanta wannan ayar da dalilan da suke bayyanawa cewa waɗannan dalilai su ne dalilan da suka jawo saukar ayar sai dai malamai dukkan dalilan da suka faɗi na cewa shi ya jawo saukar waɗannan ayoyi ko wannan aya gaskiya dalilai ne da gaba ɗayansu ba su da inganci imma dai marasil ne waɗanda suke la yuhtajju biha dan hadisi mursal ba a hujja da shi ma'ana tabi'i ya ce kaza ya faru sai aya kaza ta sauka to ai shi tabi'in lam yushahidi tanzila ai bai shaida saukar alqur'ani ba ko ba haka bane jama'a dan haka dukkan dalilan da ko kuma riwayoyin da aka ambata cewa su ne dalilan saukar wannan ayar imma dai marasil ne imma kuma suna da cikakken isnadi zuwa ga sahabbai amma dai asani ɗin ba su tabbata ba na daga cikin abin da malamai suke ambatawa a matsayin dalilin saukar wannan ayar daga ciki suke cewa wai lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a sa'ad da ya ci makka da yaƙi a sa'ad da ya ci makka da yaƙi sai wa al'ummar shi alkawari cewa to saura mulkin farisa da ruma ko kun gane jama'a mana an ci makka da yaƙi mushrikan ƙurayshawa an danne su waɗanda za a kama an kama masu guduwa sun gudu ina fata an gane annabi sai ce to sauran farisawa da rumawa wanda a wannan lokaci ƙasar farisa da rum suna daga cikin dauloli mafi ƙarfi a duniya don haka idan aka faɗi ci gaba aka faɗi wayewar kai duk wani abu na civilization da wani abu da za a gana ci gaba ne da kaza a takaddum da alhadara to duka ana dangantawa zuwa ga farisa ne da rumawa da larabawa tuni gidadawa ne an bar su su a baya dan al'umma ce ummiya allati la taqra wa la taktub to annabi da ya ci makka da yaki sai ya ce to sauran farisa sauran rum ina fata an gane munafukai na jin haka da su da yahudawa sai suka ce haihat ai ba zai yiwu ba don ka ci waɗannan wawayen da yaƙi don ka yi defeating ɗinsu don ka dama ai dama dama ba su da ƙarfi ai ba su da dabarar yaƙi ina fata an gane wane kai ya muhammad da cin farisa da ruma ai sun fi ƙarfinka ko kun gane jama'a malamai sai suka ce sai wannan ayar ta sauka da Allah ya ce kulillahumma ce da su ya Allah ce da su ya Muhammad Allahumma ya Allah malikal mulki kai ne mamallakin mulki Farisa da Ruma ba ana ganin suna da mulki ba to ai duka mulkin nashi ne kuma mallakar shi ne in ya ga dama sai ya kwace tuqtil mulka man tasha ya ba su ne da ƙashin kanshi haka ya so su samu mulki a wani lokaci har zuwa ƙarshen ayar kun ji dalili na farko jama'a malamai suka ce wannan kisa bata tabbata ba gaskiya ina fata an gane suka ambaci kuma dalili na biyu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ya roki Allah cewa Allah ya ba al'ummar shi mulkin Farisa da Rumawa sai Allah ya saukar da wannan ayar dalili na uku suka ce yahudawa ne yahudawa su ne suka ce wallahi su ba za su yi ma mutumin da ya zo ya ɗauke annabta a cikin banu isra'ila ɗa'a ba ba za su yi mashi ɗa'a ba kun gane jama'a kafin bayyanar annabi ba suna ce ma mushrikai masu bautar gumaka cewa wani annabi na ƙarshe ya kusa bayyana in ya bayyana za mu haɗa kai da shi mu yaƙe ku yahudawa ba haka suke cewa ba amma Allah sai ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi abinda suka sani suka karanta a littattafansu abin nan da ya zo musu sai suka kafirce Allah sai musu tofin alatsi ne ke fala'anatullahi alal kafirina to waɗannan yahudawa kun ga suna zaman jiran dakon bayyanar annabin ƙarshe ne ko to da annabin ya bayyana ya zamba a cikinsu ba banu Isra'ila, sai suka ɗauki alwashi suka yi rantsuwa suka ce, Wallahi, la nuti'u rajulan ja'a bi naqli annubuwa min bani Isra'il. Ba za mu yi ma mutumin da ya zo don ya ɗauke annabta daga cikin ‘ya'yan Isra'il ya bai da ita ga larabawa, suka ce, Haihat, ba za mu yi mushi biyayya ba. yanzu kenan mulkin banu isra'ila da ɗaukaka da izza da buwaya za ta fita daga gidan ta koma hannun wasu ƙasƙantattu al'umma ummiya gidadawa ko kun gane jama'a sai suka ce sam ba za su yi mishi da'a ba sai Allah ya saukar da wannan ayar Allah ya ce kulka ce da su yahudawan ce da su Allahumma ya Allah malikal mulki kai ne mamallakin mulki duk wani mulki naka ne tu'til mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda ka so watan zi'ul mulka mimman tasha kuma kana kwacewa a hannun wanda ka so wa tu'izzu man tasha ka ɗaukaka wanda ka so wa tuzillu man tasha ka kaskantar da wanda ka so Allah ya so ne ya bai wa banu Isra'ila annabta ya zama annabawa da yawa daga banu Isra'ila suke, da ya so sai ya kaddara haka, to kuma da ya so kasantuwar annabin ƙarshe ba cikinsu ba sai ya kaddara haka, me ya hana wannan kaddarar a yadda da ita kamar yadda aka yadda da wancan, ko kun gane jama'a, kaga tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha ina fata an fahimta. waɗannan dalilai gaba ɗaya malamai sun ambace su a cikin littattafansu malaman wato usulul tafsir da ulumul qur'an musamman malaman da suke rubuce-rubuce game da abin da ya shafi ilimi na asbabun nuzul al-imamul wahidi ya ambaci waɗannan riwayoyi ko kuma wasu daga cikin su a cikin littafin shi asbabun nuzul sai dai ba da cikakken isnadi ba wato ya ambace su mursalan an gane jama'a don haka mursali kuma la taqumu bihi li ihtijaj ba a hujja da hadisi mursal to ya rage waɗannan ayoyin ko kuma wannan ayar ko ya zantana da dalilin sauka ko ya zama ba ta da dalilin sauka amma dai ayar tana gazgata akan yahudawa tana gazgata akan kiristoci kuma ayar tana gazgata akan dukkan wani da ya samu kanshi a cikin irin wannan hali da yanayi daga cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai ne a ɗauki wannan ayar aiwa al'umma wa'azi lallai a sanar da su isa ta mulkin Allah a nuna musu duk mulki to na Allah ne duk wata ɗaukaka da izza ta Allah ne a wurin shi Allah ɗin ake nema in ya ga dama ya baka in ya ga dama ya hana ka wannan iko ne nashi babu wanda ya isa ya ce dan me ina fata jama mun fahimta Allah ya ce kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha kana bada mulki ga wanda ka so wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma kana kwacewa ka kwace mulki daga hannun wanda ka so wa tu'izzu man tasha ka ɗaukaka wanda ka so don ita ce ma'anan al'izza ɗin jama'a ka ɗaukaka wanda ka so ta hanyar bashi mulki wato zillu man tasha sannan ka kaskantar da wanda ka so wannan ikonka ne na Allah biyadikal khairu dukkan dangogi na alkhairi da wanda bayi suka sani da wanda ba su sani ba a hannunka yake ya Allah biyadikal khairu a hannunka dukkan dangogi na alkhairi yake innaka ala kulli shay'in qadir lallai kai ya Allah mai iko ne akan komi babu wani wanda ya isa sai Allah babu wani mai mulki babu wani wanda yake jin ya isa da ƙarfin magana da bin umarni to sai Allah maɗaukakin sarki shi yasa a ranar alkiyama jama'a taron jama'ar farko da na ƙarshe aljanu da mutane da dukkan mabambanta jinsin mutane da aljanu da mala'iku gaba ɗaya Allah maɗaukacin sarki sai jefa ƙalubale a kan al'umma gaba ɗaya. Allah ce yau mahun bari zuwun, la ya fa'alallahi binhum shai sai ce limanil mulkul yau, wake da mulki a yau, Allah sai ya tambaya, yallaɓaiwa ne yana nan ba zai magana ba. mai martaba ta ɗaya mai sanda ta ɗaya mai majanyi na ɗaya mai rawa duk wani yallaɓai da ka sani duk wani shugaba duk wani mai mulki a duniya da ya kai ya komo ba wanda ya isa ya magana jama'a ko motsi baka isa kai ba limanil mulkul yau wake da mulki a yau wasu malaman tafsiri suka ce sai an yi shekara saba'in ba a bada amsa ba Allah sai ba da amsa da kanshi ya ce lillahi wahidil kahar mulki na Allah ne da yake guda da ba shi da na biyun shi balle na uku alkahar kuma mai rinjaye mai fin karfi wanda ya fi karfin kowa ko kun gane jama'a Allah ya fi karfin ka ne kai ka lahira ko ba haka bane inda yadda zaka yi ai ba zaka zaka kubuce ko ba haka bane akwai wanda ya sai ya kubuce ba zai shiga ba zai bi hanyar kabari ya je lahira ba jama'a ba wanda ya isa wannan yana daga cikin izza da buwaya ta Allah maɗaukakin sarki tusanan jama'a hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim da musnan na imamu ahmad daga sahabi abu huraira Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yarda a gare shi abu huraira ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce la tasubbu dahara kada ku zagi zamani zamani kada ku zage shi lokaci da zamani jujjuyawan yanayi sanyi da zafi damuna da rani da bazara da kaka Allah ya ce annabi ya ce la tasubbu dahara kada ku zagi zamani ya ku al'umma fa inna Allah azza wa jalla qal saboda Allah mabuwayi da ɗaukaka cewa yayi ana daharu ni ne zamani in ji Allah al'ayyamu li kwanaki nawa ne in ji Allah ujaddiduha ina sabunta su yau ta zo ta wuce gobe ta zo ta wuce mako mai zuwa ya zo ya wuce wata shekara kaza ujaddiduha ina fata an gane ina sabunta su wa ubliha kuma ina ƙetare su ma'ana wannan ya zo na sanya wannan ta wuce da jujjuyawar rana da wata wa ati bi mulukin ba'da mulukin kuma ni ke zuwa da sarakuna masu mulki na biyo bayan su da wasu sarakuna masu mulki wannan ya zo ya yi isar shi ya yi mulki ya nuna danniya duk ya abin da zai sai ya wuce sai Allah ya zo da wani ina fata mun fahimta don mulkin na Allah ne ina fata an gane wa ati bi mulukin ba'da muluk kun ji muhalli shahidin wannan hadisin da wato wannan ayar da muke karantawa ma'ana a dunkule wannan ayar abin da take nufi almulku kulluhu biyadillah mulki dai gaba daya to yana hannun Allah yu'ti man yasha yana bada wannan mulki ga wanda ya so wa yamna'u man yasha kuma yana hana wanda ya so wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha ya kaskantar da wanda ya so ya ɗaukaki wanda ya so wa ya ati bi mulukin ba'da muluk kama dalla alaihi alhadith almazkur anifan ina fata an fahimta shi ke zuwa da wasu- wato masu mulki wasu sarakuna su zo su wuce wasu su zo bayan su su ma su wuce wasu su zo bayan su kai ka ce ba a taɓa yin fir'auna a duniya ba amma wani irin ɗagawa ne bai yi ba saboda taurin kai da jin isa da ƙasaita da bunƙasa cewa ya ana rabbukumul a'ala ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka ma'ana in ma kuna da wani eto ni ne mafi ɗaukakan na fi wancan ko kun gane jama'a ina fir'auna yake bai zama tarihi ba jama'a to kaga wannan ya kamata ya zama darasi ga dukkan masu mulki ya kamata ya zama darasi idan dukiya kake ji idan ƙarfin mulki idan isa idan faɗin masarautarka kake ji baka kai fir'auna ba idan sojoji da tanadi na kayan yaƙi kake tunani baka kai fir'auna ba amma Allah maɗaukacin sarki sai ya hallaka shi don haka wannan ya kamata ya zama darasi ga dukkan masu mulki Allah maɗaukacin sarki ka samu dace akwai wasu riwayoyi da aka ruwaito daga wasu sahabbai da tabi'ai game da fassarar wannan ayar bayyana ma'anar almulku wasu suka ce tu'til mulka man tasha almulku anan ai al-iman kana ba da imani ga wanda ka so sannan suka ce wa tu'izzu man tasha suka ce ai bil islam ka ɗaukaki wanda ka so da musulunci wa tuvillu man tasha ka kaskantar da wanda ka so ai da kafirci wannan duk malamai sun yi wannan fassarar amma da abin da malamai suka ce fassara wannan ayar a yadda muka fassara shi ne daidai wasu suka ce almulki anan shine annubuwa annabta tu'til mulka man tasha ai annubuwa kana bada annabta ga wanda ka so wa tanzi'ul mulka mimman tasha kaga in aka dauki wannan fassara cewa annabta ake nufi to kaga akwai matsala idan kana ba da annabta ga wanda ka so kuma ka kwace a hannun wanda ka so kun gane jama'a a tarihi babu wani hadisi babu wata aya da ta ruwaito mana ko ta nakalto mana cewa akwai wani annabi da Allah ya taɓa zaɓa ya ba shi annabta kuma ya kwace wannan annabtar daga baya ina fata an gane kenan fassara ayar da annubuwa to ba daidai ba ne ina fata kun fahimta ko da yake an samu wasu daga cikin magabata sun fassara amma dai tafsirin da ya fi dacewa tu'util mulka man tasha ana nufin duk wani mulki ina fata an gane waɗanda suka fassara da almulk imani suka ce saboda in kana da imani to kana da ɗaukaka a gurin Allah idan ko baka da imani sai aka san shi kafirci to kaga babu kaskantacce cikin halittun Allah irinka dan haka tu'izzu man tasha'u bil iman wa tudhillu man tasha'u bil kufr duk malamai sun yi waɗannan fassarori amma dai abin da yafi dacewa shine kamar yadda muka fassara ita wannan ayar an gane jama'a قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير dukkan dangogi na alkhairi a hannunka yake innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne akan komi zamu waiwai wannan gaba inda Allah ya ce biyadika alkhair alkhairi a hannunka yake to sharri fa me yasa ba a danganta sharri zuwa ga Allah ba za mu tattauna wannan idan muka zo istikhrajul fawaid fitar da darussa a cikin waɗannan ayoyin innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne akan komi na daga cikin ikon ka shine abin da ka bayyana a ayar gaba da Allah ya ce tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl na'am تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله تعالى يجي تولج الليل في النهار معنى lallai kai mai iko ne akan komi daga cikin ikon Allah daga cikin isar Allah da bunƙasar mulkin Allah Allah ya ce tulijul laila fin nahar kai ne kake shigar da dare a cikin yini ka shigar da dare a cikin yini ai an fahimci yini ko jama'a wa tulijul nahara fil layl kuma kai kake shigar da yini a cikin dare malamai waɗanda suke ba da kula game da gharibul Qur'an suka ce tuliju ai daga alwuluj ne alwuluj bi ma'anar dukhul don haka tuliju ai tudkhilu ko kun gane jama'a tudkhilu laila fin nahar kai kake shigar da dare cikin yini don haka tuliju ai tudkhilu ko kun gane jama'a a cikin alqur'ani suratul hadid Allah ya ce يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ko ba a fassara maka ba za ka gane fassarar ma'anan yaliju fil ardi in ka gane ma'anar kishiyanta ashay'u yu'rafu bi dhiddihi ya'lamu ma yaliju fil ardi to in baka gane yaliju fil ardi ba to dan saurara karanta gabar gaba wa ma ya kharuju minha sai ka gane ya kharuju minha kishiyan yaliji to yaliji in ya kharuju fitowa ne to yaliji zai zama mai kenan ko kun gane jama'a wa ma ya kharuju minha wa ma yanzilu minas sama ko kun gane jama'a malamai sun yi fassarori game da ma'anar shigar da dare cikin yini ina ma'anar shigar da dare cikin yini wasu malamai suka ce abin da ake nufi shine kana shigar da dare cikin yini ka shigar da yini cikin dare ta yadda ba ka ɗauke dare ka cokan lokaci guda kiftawa da bismillah kamar yadda ba ka ɗauke dare lokaci guda kiftawa da bismillah sai dai a hankali kana rage dare yini yana bayyana har dare ya ɓace yini ya bayyana kana ɗauke yini in rana ta faɗi a hankali dare na bayyana yini na ja da baya har dare ya mamaye yini suka ce shine ma'anar tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili ina fata mun fahimta ay ya ta'aqabani wannan yazo wancan ya gushe ina fata an fahimta wasu malamai suka ce a abinda ake nufi da tulijul laila fin nahar shine abinda yayi wato asalin saura wato abin da wato adadin awanni na yini adadin awanni na yini to sauran kakan ɗiba ka bai wa dare ko kuma adadin awanni na dare sauran sai ka ɗiba ka bai wa yini ma'ana ka ɗiba a yini wani lokaci ka ƙara wa dare wani lokaci ka ɗiba daga dare ka ƙara wa yini malamai suka ce saboda idan ka lura da kyau akwai lokutan da za ka ga yini awa goma sha hudu ne yini awa sha hudu to idan yini ya zama awa sha hudu kaga dare zai zama awa goma kenan ko kun gane jama'a don gaba ɗaya ita kwanan da yinin da daren alyawm wal laila ai tana ɗauke da 24 hours ne awa 24 to wani lokaci sai kaga dare ya fi tsawo to idan ka kalli tsawon dare ka auna adadin awannin shi to abin da ya saura a cikin awa ashirin da hudu to na yini ne ina fata an fahimta yanzu mu ɗauka yaushe rana ke fitowa ko mu ce yaushe alfijir ke hudowa mu lissafa da lokaci to, to mu kaddara mu ce biyar da kwata biyar da kwata yaushe rana ke faduwa karfe shida daidai to daga karfe biyar da kwata zuwa karfe shida awanni nawa ne awa sha ɗaya da minti arba'in da biyar to cikin awa ashirin da hudu in ka ɗebe awa sha ɗaya da minti arba'in da biyar awa nawa da minti nawa zai saura awa sha biyu da minti sha biyar suka ce shine tulijin laila fil nahar wa tulijin nahara fil lail sai kaga wani lokaci yini ya fi tsawo ko ba haka bane wani lokaci sai kaga dare ya fi tsawo so da dama lokacin sanyi sai kaga dare ya fi tsawo ko ba haka bane jama'a dan ku duba mu duba jama'a a da karfe nawa ake sallan magriba karfe bakwai amma a sati biyu zuwa uku baya karfe nawa ake kiran sallan magriba shida kaga yanzu rana ta yi wato yini Allah ya nakasa ya rage yini ya ɗiba ya bai wa dare kenan ko kun gane da kyau jama'a Allah ya sa kun gane lissafin duk da naga akwai 'yan makaranta ku word problem ko ba haka bane eh ko ba shi bane word problem a ce kaza kaza wusuki ausuki biyar ausuki biyar to dukkan ausuki tiya hamsin to duk buhu kuma tiya arba'in to ausuki buhu nawa ke ausuki biyar what problem ne wannan ko ba haka bane jama'a yawa what problem ne eh in ka iya mas shikenan sai kaga ka watsake ko ba haka bane kuma baka iya ba ka ji tarihi eh dan haka kun dai ji daga cikin maganganun da malamai suka yi kenan bari mu karanta ka dan ku ji jama'a suka ce ma naqasa minan nahari yaj'aluhu fil layl duk abin da Allah ya rage ya ɗiba daga cikin dare to sai ya ƙara wa yini an ji wa ma naqasa min al-layli yaj'aluhu fin nahar abin da ya ɗiba daga yini to sai ya bai wa dare hatta ya kuna naqisu tis'a sa'at yace har sai ya zama mafi karancin mafi karancin wanda za a rage daga adadin awannin shi to sai dai ya zama awa tara ko yini ko dare ma'ana ba a taɓa samun lokacin da dare ko yini ya yi ƙasa da awa tara ba an fahimta jama'a sai zama wa wazza'id ko wal mazid sai ya zama khams ashara sa'atin ko kun gane jama'a idan aka ya zama dare awa tara to yini zai zama awa nawa kenan awa sha biyar in ka haɗa shi zai baka 24 hours ko ba haka bane jama'a wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar wannan ayar wasu kuwa suka ce a'a kawai abin da ake nufi da tulijul laila fi nahar wa tulijul nahara fi layl ay yata'aqabani zalika min as-sa'at ma'ana wannan ya wuce wannan ya zo wannan ya wuce wannan ya zo ta'aqub bayayeniya da suke yi suka ce shine tulijul laila fi nahari wa tulijul nahara fi layl wasu ko suka ce a'a nuqsanul laili fi ziyadatin nahar aw nuqsanin nahari fi ziyadatin laili duka mun fassara ko kun gane jama'a waɗannan fassarori gaba ɗaya dukkan su an nakalce su daga malaman salaf kuma duka fassarorin daidai ne ko kun gane jama'a dan shigar wanne ba a yi shin daren ne bai zakkewa rana shin rage yini wani lokaci a ƙara wa dare ko rage dare a ƙara wa yini ai duka yana faruwa kenan sai ya zama duka waɗannan fassarori to suna iya su gasgatu akan wannan gaba a cikin wannan aya ina fata an gane daga cikin malaman da wato suka faɗi wannan fassara daga cikin sahabbai akwai sahabi abdullahi dan abbas kamar yadda al-imam ibnu jarir at-tabari ya ruwaito a cikin tafsirin shi yace haddathani ishaqu qala haddathana hafs ibn umar عن الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس به أي بهذا القول أن فهمت يا جماعة daga cikin malamai tabi'ai da aka nakalto waɗannan fassarori daga gare su akwai malam mujahid ibnu jaririn ya fitar da asarin shi da babban malami daga cikin tabi'ai al-imam al-hasan al-basri da malam qatada ibnu di'amata saddusi asarin shi ibn jaririn tabari da shi da al'imamu ibn abi hatim suka ruwaita a cikin wato asalin manya-manyan littattafai na tafsirin alkur'ani sannan an ruwaito irin wannan fassara daga manya-manyan malaman tabi'ai al'imamu suddi babban suddi mana akwai wani karamin suddi kenan akwai suddi suddil kabir akwai saghir an gane jama'a to in ka ji an ce suddi mutlaqan to kabir ake nufi ba saghir din ba ina fata an gane kamar malaman nahau ne in aka ce akhfash akhfash gurin malaman nahau da ɗaliban ilimin arabiya ai akhafishan guda uku ne ai ko ba haka bane akwai akhfashul kabir akwai awsat akwai as-saghir karanta wancan littafin al-musharu ilayhi anifan ina fata da ma mun fahimta tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl kana shigar da dare cikin yini wa tulijun nahara fil layl kuma kai ke shigar da yini cikin dare kaga wannan yana daga cikin isa da ikon Allah shine innaka ala kulli shay'in qadir din kuma a cikin wannan gabar akwai radi ga kiristoci na Najran da kuma kiristocin duniya gaba ɗai a sa'ad da suka riki Isa a matsayin abin bauta in tambaye ku jama'a Isa zai iya tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil layl wa ke yin wannan kadai Allah to na nuni akan rikar da kiristoci suka yi wa isa suka bauta mishi a matsayin Allah ai bai da ikon yin waɗannan abubuwan to wannan abin da suka yi barna ne ta'adi ne kuma shirka ne kafirci ne ku kun fahimta jama'a Allah ya ce wa tukhrijul hayya min al mayyiti wa tukhrijul mayyita min al hayy wa tukhrijul hayya kuma kai kake fitar da rayayye minal mayyiti daga jikin matacce kai kake fitar da rayayye alhai kenan jama'a daga jikin matacce wa tukhrijul mayyita minal hayyi kuma kai kake fitar da matacce daga jikin rayayye matacce daga jikin rayayye ku lura da abubuwan kai ne kake fitar da rayayye daga jikin matacce kuma ka fitar da matacce daga jikin rayayye kaga akasi kenan kai kaɗai kake yin haka ya Allah kaga wannan na daga cikin isa da ikon Allah malamai suka ce li ahlil ilmi fi tafsiri hadhihi aqwalun malaman tafsiri da suka zo fassara wannan gabar sun yi fassarori masu yawa sun yi fassarori masu yawa wasu suka ce tukhrijul hayya min almayyiti wa tukhrijul mayyita min alhayy tukhrijul hayya min almayyit kana fitar da rayayye ai mumini musulmi ne imani da Allah shine alhayy anan suka ce ana ji min almayyiti daga jikin matacce kafiri wanda bai yi imani da Allah ba kun gane jama'a wane ne alhai a nan a ƙarƙashin wannan fassara sai ka ce almu'minul muslim wane ne almayit a bisa wannan fassara shine alkafir shine kafiri kuma ka lura da kyau mumini ai rayayye ne don yana da rayayyar zuciya don zuciyar cike take da imani da Allah to imani a zuci rayuwar zuciya ce rayuwar zuciya rayuwar jiki ne don zuciya ita ke wakiltar gaɓoɓi gaba ɗaya kamar yadda annabi ya ce ala wa inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb ko ba haka bane jama'a dan haka imani suka ce a cikin zuci to shine ma'anar alhai ma'ana rayayye mai imani Allah ya ce awa man kana maitan فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها kaga wane ne alhayyu anan sai ka ce almu'minul muslim almayit fa shine alkafir dan haka suka ce tukhrijul hayya min almayyit ay tukhrijul mu'mina min sulbil kafir wa tukhrijul mayyita min alhayy ai wal kafira min sulbil mu'min ka fitar da rayayye kafiri eh mumini afwan mumini daga jikin kafiri sannan ka fitar da kafiri daga jikin mumini mai imani sun yi wannan fassarar ne madogarar su game da wannan fassara ayoyin alkur'ani ne da hadisai da aka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga dai Allah madaukakin sarki ya bada labarin annabi Ibrahim a cikin alkur'ani a suratul an'am ya bada labarin shi da mahaifin shi annabi Ibrahim babu wanda yake shakka imamu tauhidi ne dan hatta yahuda cewa suke Ibrahim namu ne ina ba ta an gane kaga kuwa ba a adoptin ɗinka in kai ba na garba ne ko ba haka ba ne ba a cewa wana namu ne in ba na garba ne sai kaga dama haka suka ce na gari na kowa ko ba haka ba ne mugu fa sai mai shi mai shin ma alala ruratin eh alala ruratin ko ba haka ba ne alala ruratin shine ka'idar da bawo shi ya ce hannunka bai rubewa ka cire ka wargar ku to kaga annabi ibrahim imamu tauhidi ne jama'a don shi ya karairaye gumaka kuma ya addu'a ya ce Allah ka nisanta ni wa junubni wa baniya an na'budu al-asnama yanzu akwai wanda yake shakka annabi ibrahim ba mumini ba ne babu to amma waye mahaifin shi kafiri azara Allah ya ce wa iz qala ibrahimu li abihi azara أتتخذ أصناما آلهة كأنبت موسى أسعد إبراهيم يكي ممهفين شو أزيتي يا بابانا yanzu za ka riƙi gumaka a matsayin abiban bauta ka rabu da Allah kaga Allah sai ya ce li abihi azara kuma Qur'ani har ya gama sauka bai bayyana mana mahaifin Annabi Ibrahim ya tuba ya shiga musulunci ba mata kafiran ko ba haka bane har ma ya tabbata a cikin hadisi da malaman tafsiri suna ambata shi ibnu jaririn ya ruwaice shi karkashin fassarar aya suratu shu'ara da Allah madaukakin sarki yake cewa a wato annabi Ibrahim wala tukhzini yawma yub'athun wato inda yake cewa iz qala li abihi wa qaumihi watlu alaihim naba ibrahim iz qala li abihi wa qaumihi madha ta'budun qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin qala hal yasma'unakum iz tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamuna fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم waɗannan ayoyin malamai suka ambata wani hadisi ƙarƙashin fassarar su annabi ibrahim a ranar alkiyama za a zo da mahaifin shi kafafun shi a sama fuskar shi a ƙasa ana jaye da shi yayi mutsu mutsu an yi tumutumu da shi malamai suka ce wannan shine ma'anar fassarar wannan ayar wala tukhzini yawma yub'afun sannan istighfari da annabi Ibrahim yace zai nema ma mahaifin shi kuma yayi waghfir li abi tare da mahaifin shi mushriki ne Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa yayi ne kafin mahaifin ya ki jin wa'azi yayi taurin kai ya kunnan kashi amma Allah ya ce فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه فكرنت توبة وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موئدة دام القوري أتكن سورة مريم هكا الله مدوك كن سركيتي وهجر لي مليا سيتي قال سلام عليك سأستغفر لك ربي هذا القولي تو كما ياتك القولي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه da ya bayyana cewa mahaifin shi makiyin Allah ne tabarra'a minhu sai suka yi hannun riga haka zaka ce sai ya bara'a da shi suka yi hannun riga ku kun gane jama'a to yanzu kaga annabi Ibrahim annabi cikin ulul azmi minar rusul imamu tauhid to amma kaga mahaifin shi kafiri ne kaga tukhrijul hayya min almayyit shi Ibrahim alhayy mahaifin shi almayyit kun gane misalin nan na daga cikin misalin da ake bugawa game da wannan fassara ku tuna da kissar wannan gulam din wannan yaron a cikin suratul kahf qissatul gulam a sa'ad da suka tafi da annabi Musa tare da annabi Khadir annabi Halluru annabi Halluru an gane ai eh haka shine ba annabi Halluru a sa'ad da suna tafiya ba Allah ya bada labari fa wajada غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا da annabi Khadir ya tashi ma annabi Musa jawabi da fassarar abubuwan can da suka faru sai ya ce wa ammal ghulam fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra wannan yaron iyayen shi biyu mahaifiyar shi da mahaifin shi mu'minai ne sai ce amma sai muka ji tsoron kada soyayyar da suke wa ɗan ɗan ya zama shi kafiri ne Allah ya ƙaddari kafiri ne soyayyar da suke wa ɗan ya kai su ga aikata kafirci hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim ƙarara da ya bayyana cewa ai wannan ɗa Allah maɗaukakin sarki ya halitta shi ya ƙaddari zai mutu ne yana kafiri kaga sai ya zama fakashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra kenan asali dan kafiri ne amma iyayen shi fa musulmi muminai shi kuma dan kafiri ko kun gane jama'a kaga wa tukhrijul mayyita min alhayy su iyayen ahya ne rayayyu ne da rayuwa ta imani shi kuma dan fa kafiri kaga fitar da almayyit min alhayy ina fata kun fahimta sannan ku dawo ku kalli annabi Nuhu annabin Allah ulul azmi minar rusuli wanda ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi ana ana naɗa shugaban masu wa'azi shi ya kamata a ba shekara dubu ba hamsin jama'a wani shekara goma zai yana wa'azi ya ga to shi ya cancanta ya samu rawani na ko kuwa jama'a to shi dubu alf sanatin illa hamsina aman haka Allah ya faɗi suratul ankabut ta ka kalla duka wannan wa'azin da ya yi Allah sai ce wa ma'amana ma'ahu illa qalil in kaɗan suka yi imani da shi daga cikin waɗanda ba su imani ba har da ɗan shi da matar shi sun mutu kafirai yanzu annabi nuh alhai ɗan shi almayyit wa tukhrijul mayyita min alhayy dan dan ya mutu bai yi imani ba dan ya mutu bai yi imani ba ka karanta suratu hudu zaka ji warware zare da abawa haka Allah madaukakin sarki yace a sa'ad da ya tashi hallakar da mutanen annabi no fa fatahna abwabas sama'i bima'in munhamir a suratul qamar wa fajjarna al-arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir kafin nan dama Allah ya umarci Nuhu ya sassaƙa kwale-kwale a nisna ilfulka bi a ayunina ka ƙera jirgin ruwa a kan idanunmu wa wa'ayina fa'iza ja a amurna wa faratan nur fasluk fiha min kullin zaujai nifnaini wa ahalak illa man sabaka alaihi alqawlu minhum illa man sabaka alaihi alqawlu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil wa hiya tajri bihim wannan jirgin kwale-kwale yana tafiya da su akan jirgin ruwa akan teku tadribihim fi maujin shine Allah ya ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur muka dauki wannan jirgin ruwan muna rike da shi akan wato katakai da kusoshi dusur sune kusoshi jama'a kussa ko ko kusoshi jam'in kenan ko kuwa zama yawwa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur sai ce tajri bi ayunina jirgin akan idan mu yake gudanuwa in ji Allah Allah sai ya hallakar da sauran ya ce amma fa ya hallakar da su ne jaza'an liman kana kufir sakamako ne na waɗanda suka yi kafirci bayan Allah maɗaukakin sarki ya hallaka kowa in banda waɗanda suke cikin kwale-kwalen sai Allah ya ce faƙila ya arzubla ima'aki Allah sai ya yi ƙasa umarni al'amurul kauni alƙadari ba al'amur shar'i ba umarni na dole ta bi abin da ya mata umarni Allah sai ce da ita ibla'i ya arzubla ima'aki ya ke ƙasa tsotse ruwanki wa ya sama'u kuma ya ke sama akali'i tsai da ruwanki eh wani iko sai Allah jama'a eh Allah ya yi umarni kuma an bi dole don dole dama a bi eh haka Allah maɗaukakin sarki ya yi makasa da sama umarni eh kuma sun zo ɗin ko ba haka ba ne فقضاهن سبع منين ورواسي فيها ثم جعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها أي إتاء السماء سما وللأرض يتي وكسا إتيا طوعا أو كرها ba umarni bane wannan qala ta sai suka ce ataina ta'iina don dole su biyayya ya sama wa akali'i rike ruwanki wa ghidal ma ruwan sai ya ƙare ya ƙafe wa qudiya al'amru aka gama al'amari aka hallaka waɗanda za a hallakar wastawat shi jirgin sai ya daidaito alal judi akan wannan dutsen eh wastawat alal judi Allah sai ce waqila bu'dan lil qaumi zalimin a nisanta waɗanda suke azzalumai ne daga rahamar Allah rahamar Allah ta nisanta daga gare su Allah sai ya ce wa nada nuhur rabbahu sai nuhu ya kirayi ubangijin shi fa qala inna ibni min ahli ya Allah ɗana ai iyalina ne kuma kayi alƙawarin tsaka tseratar da iyalina ko kun gane jama'a kuma gashi ɗana min ahli ɗana ma'ana kamar zaka ce to yanzu challenge yake yi sai a ce a'a yanzu yana istifsar ne ko kun gane da ma wa inna wa'adaka alhaq to amma dai Allah alƙawalinka gaskiya ne ka ce zaka tseratar da iyali na gaskiya ne to amma ya dana ma iyali na ne ya Allah ya aka gashi ya hallaka ko kun gane da ma sai Allah madaukakin sarki ce wa nada nuhu rabbahu فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك باشي daga cikin iyalinka innahu amalun ghairu salih yayi kafirci kafirci kuma ba aiki ne na garba ko ba haka bane jama'a haka Allah ce fala tasalni ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna min al-jahilin kaga nuh alhai ɗan shi almayyit ina fata kun fahimta tukhrijul mayyita min alhayy na daga cikin misalai da malamai suke kawowa misali na kurkusa Ali ibn Abi Talib ibn ammi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu'minun muslimun to amma mahaifin shi fa mata kafiran mata kafiran aba an ya kula la ilaha illallah ya mutu ya ki faɗin la ilaha illallah kaga wa tukhrijul mayyita ay wa tukhrijul hayya min al mayyit ko kun fahimta jama'a to sannan al imam ibnu jarir ya ruwaita hadisi da shi da al imam ibnu abi hatim a cikin tafsiran su daga wato asalin wata sahabiya daga aisha Allah ya kara mata yarda Aisha ta ce wata rana wata mata mai suna Khalidatu ibnatul Aswad ibni Abdi Yaghusa wata rana ta shigo gurinsu aka ce mace ce haka kyakkyawa an fahimta jama'a annabi da ya shigo sai ya tambaya wance fa waccan fa aka ce ai wance wance ce yar uwarka ce sai ce wacce cikin yar uwar tawa sai aka ce wance ita ce Khalidatu yar Abdi Ka ji sunan ubanta Abdi Yaguf Yaguf din sunan wani gunki ne da suke bauta ma to bawan Yaguf shine babanta annabi da ya kalle ta sai ya ce subhanallazi yukhrijul hayya minal mayyiti sarki ya tabbata ga Allah wanda yake hiddo rayayye daga jikin matacce an fahimta jama'a Aisha ta ce wahiyam ra'atun salihatun bace ce wato baiwar Allah ce mutumiyar kirki ita Khalida din wa kana abuha kafiran amma ubanta kafiri ne kaga wato kudijil hayya min almayyit ko kun gane jama'a hiya imra'atun salihatun wa kana abuha kafir duka ina mana fassara ne karkashin maganar malaman tafsiri maganar farko da suka ce alhayyu shine almu'minul muslim an gane jama'a almayyit shine alkafir ina fata mun gane wannan hadisi da muka kawo da tarihin wannan baiwar Allah Khalida ibnatul Aswad ibn Abd Yaghuf kaje ka duba littafin al-Isaba fi tamyiz sahaba na al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani kuma asali ne Hasan insha Allah kun ji fassara ta farko da malamai suka yi amma kafin mu ketara mu lura da kyau mu natsu mu fahimci wannan fassarar yanzu idan aka ɗauki wannan fassarar shin an fassara alkur'ani a bisa haƙiƙanin shi ko kuwa a an fassara alkur'ani da isti'arat da mabahis al da majazat don ku duba alhai sai suka ce almu'min almayit alkafir yanzu idan muka ɗauki wannan fassara za mu ga cewa mun kauce wa fassara haƙiƙanin alƙur'ani a bisa zahirin shi a bisa haƙiƙanin shi don idan ka fassara alhayyu da almu'min to ya zama isti'ara kenan rayuwar da ke tare da shi musta'aratun don in aka ce alhaya ana nufin rayuwa da numfashi da kai komo da kake yi kun gane jama'a almait ko almaut kaga mutuwa ana maganan gawa wanda bai motsi bai numfashi bai kai komo ina fata kun fahimta to madadin a fassara su a zahiri yadda suke sai aka ce ai imani ake nufi da alhai alhaya almaut anan ana nufin kafirci yanzu kaga sai ya zama alhayatu da almautu anan musta'ara ni fi hadhihi alaya Allah ya sa an fahimce ni sai ya zama isti'ara kenan ko kun gane jama'a to shin fassara ayar da isti'ara zai zama daidai? Amsa ita ce i idan akwai wata fassara da ba isti'ara ba, idan ku akwai wata fassara da ita ba isti'ara ba ce, to lalle wannan fassara ba zai zama daidai ba, mana idan isti'ara ce ita ma waccan to fassarar nan daidai ce, ina fata kun fahimta. to kuma kun ga ai wannan fassara na daga cikin fassarori da mafi yawancin malaman tafsiri suke daidai ce ko ba daidai ba ce za mu ji haka to sannan fassara ta biyu ita ce fassarar da ta shahara daga babban malamin tafsiri cikin sahabbai shine sahabi abdullahi dan mas'udin ya ce abin da ake nufi da almayyit ya ce hiyan nutufatu takhruju minar rajuli wa hiya maitatun wa huwa hayyun shine mani da zai fita daga jikin mutum shi maniyin ba mai rai bane mayyit ne amma shi kuma mutumin rayayye ne kaga takhrujul tukhrijul mayyita min alhayy almayyit an-nutfa alhayy ar-rajul alladhi kharaja minhu an-nutfa almayyita ina fata kun fahimta don haka ya ce wa ya ar-rajulu minha hayyan shi kuma mutum sai kaga ya fito daga jikin wannan maniyin bayan shi rayayye ne maniyin kuma matacce ne kun lura jama'a shi maniyin matacce ne ya fita daga jikin alhai to kuma sai ya zama mutum daga jikin maniyin zai ƙara tsatsowa shi ɗin hai ne ya tsiro daga jikin almayyit kun fahimta kuwa mu natsu da kyau mu ƙara ganewa yace hiyan nutufa mani digon mani ita ce almayyit sannan alhai sai ce arrajul shine mutumin da kharaja minhu nutufa mutumin da wannan maniyin ya fita daga jikin shi to ɗauko ka'idar ka fassara ayar kaga sai zama tukhrijul mayyita min alhayyi kun fahimta jama'a to kuma dukkan dan adam da dukkan dabbobi asalin shi menene jama'a dugun mani ko ba haka bane falyanzuri al-insanu mimma khuliqa khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ib dukkan mu nan daga dugun mani aka halicce mu in banda uban mu Adamu da uwar mu Hawwa'u da annabin Allah annabi Isa alaihi salam ko ba haka bane jama'a to kaga dukkan mu daga mani aka halicce mu mu ai al-ahya ne mu ko ba haka bane to shi maniyin fa almayyit kaga tukhrijul mayyit min alhayy wa tukhrijul hayy tukhrijul hayya min almayyit wa tukhrijul mayyita min alhayy wannan ita ce fassarar da aka samu daga Abdullahi dan Mas'ud an samu su malamai sun yi wata fassara wacce za ta shiga karkashin wannan fassara ta biyu suka ce ai abin da ake nufi kwallon dabino an nakhla ko kuma bishiyar dabino minan nawa asali asalinta ai daga kwallon dabino ne ita bishiyar dabino asalinta ai daga kwallon dabino ne ko ba haka ba to sannan wannawatu minan nakhla kuma kwallon dabinon sai ya zama daga jikin bishiyar dabinon kun lura kuwa shi kwallon za a dasa ya tsirar da bishiyan dabino kaga an dasa almayyit ya fitar da alhayy to sannan shi alhayy din daga jikin shi kuma sai a samu almayyit dan daga jikin shi ake samun kwallon dabino ko akwai wani kamfani ne na sana'anta kwallon dabino jama kaga bishiyar dabino alhayy rayayya ita take fitar da kwallon da ya zama shi almayyit ne in kuma ka dasa shi sai ya fitar da bishiyar da take alhayy kaga tukhrijul hayya min almayyit wa tukhrijul mayyita min alhayy ko kun fahimta jama'a sannan suka ce ma'anar tukhrijul hayya min almayyit ai ana fitar da zangarniya daga jikin kwaya wacce take matacciya sannan zangarniya ya fitar da ita kwayar don kwaya ba ta fitar da zangarniya sai ta mutu dukkan manoma sun san wannan ba riɓewa take a ƙasa ba in ruwa ya ɗan da ke ta ta riɓe sai ta kumbura ta fashe sai wani abu ya fito ba shi ke zama zangarniya ba in ka haƙa za ka tadda ƙwayar da ta fitar da ita zangarniyar yanzu ƙwayar ta zama almayyit ta fitar da mene alhai to sa'an nan shi zangarniyar alhai kuma sai ƙara fitar da ƙwayar da za a in an binne ta za ta wayi gari ta zama almayyit duk wannan na shiga ƙarƙashin fassara ta biyu fassara ta biyu na daga cikin abin da ke shiga ƙarƙashin ta kamar yadda na san wannan ya shahara shine kana fitar da rayayye daga jikin matacce matacce daga jikin rayayye misali da kwai da kaza kaga kwai ai matacce ne a zahiri la yatanaffas in fa muka ce ba mai rai bane ba ina nufin rayuwa a gurin malaman biology ba dan naga akwai dalibai tattare da mu eh akwai dalibai wani zai ce to ai dutse ma yana da rai ko ba haka bane eh living organism ne ko ba haka kuke cewa eh haka ko ba haka bane to ba wannan nake ba irin wannan rayuwar nake nufi ba ko kun gane jama'a rayuwa ta numfashi at tanaffus kun kiyaye jama'a to kwai almayyit daga jikin kaza alhai sannan shi kwan almayyit ya fitar da kaza da take alhai ko kun gane jama'a don haka duka waɗannan fassarorin in kun lura duka suna shiga ƙarƙashin fassara ta biyu kunga in kun lura da fassarar nan ta biyu to ta fi tafiya a zahiri babu wata isti'ara a cikinta daga nan za ku fara sansano cewa to wancan fassara ta farko ba to ko da yake za ta iya shiga ƙarƙashin ayar amma abin da ya fi dacewa a fassara ayar da ita shine wannan fassara ta biyu ina fata kun fahimta malamai suka ce warrajihu fi tafsiri hadhihi al-aya qawlu man qala bi ikhraj al-insani al-hayy wal an'am wal baha'im al-ahya min an-nutf al-mayyit fassarar da tafi daidai cikin waɗannan fassarori guda biyu maganar waɗanda suka ce fitar da mutum rayayye da dabbobi waɗanda suke rayayyu daga jikin mani wanda yake dama matacce ne kaga fassara ta biyu wa yakhruju ko wa yukhriju an-nutfata al-mayyitata min al-insani al-hayy wal an'am wal baha'im al-ahya ina fata an fahimta kaga wannan malamai suka ce fa hadha ikhrajul hayy min al mayyit wa ikhrajul mayyit min al hayy kun fahimci wannan fassara jama'a dan haka Allah ya ce tukhrijul hayya min al mayyiti wa tukhrijul mayyita min al hayy Allah madaukakin sarki sai ya ce wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab kuma kai ne mai azarta wanda ya so ba tare da binciken wane ne dan wane ba ko daga ina ne gidansu ko ina ne garinsu ko kuma daga wani dangi yake baki ne ko fari ba ƙuraishe ne ko ma'ana waye shi Allah na azarta mutum ba tare da an yana kallon waye wane ba su waye iyayen shi wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab kana azarta wanda ka so ba tare da wato binciken waye iyayen shi daga ina ya fito ina fata an fahimta malamai suka ce ai tughdiqul malal wal khairal kathir ala man tasha mimma la qudrata lahu ala ihsa'ihi mana kana turo dukiya mai yawa da alkhairi mai yawa ga wanda kaso cikin bayinka dukiyar da sai ka ga saboda yawanta mutum bai iya lissafa ta kai ka auna da kyau akwai wanda bai san adadin dukiyar shi ba in an ce kai e lissafa mana dukiyarka wani wallahi bai sani ba ba zai iya ba ku kun gane jama'a kaga ba kai talaka ba ne in an ce wani lissafa mana arzikinka ba ka bukatan tunani aka ce ka zane kawai to wani Allah zai azurta shi da dukiya ya turo ya an tayo mishi dukiyan da la ya kadiru la kudrata lahu ala ihsa'ihi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab Allah na azarta wanda ya so ba tare da wani matsayi shi da wani dan wani ba sai kaga wani gashi ba shi da wani matsayi iyayen shi ba kowa ba shi ba dan wani ba amma sai kaga Allah ya azarta shi sai kaga mutum turun jahili ko rubutu da karatu bai iya ba amma sai kaga masu manyan digirori a ƙarƙashin shi wani dakta ne ma'ana shi zai ɗauke shi ma yana yana lissafa mashi kuɗin shi shi bai san kan kuɗin shi ba ko ba haka bane jama'a ashe azurtawa azurtawa da talautawa to ba shi da alaka da kallon wane ne dan wani wannan wani abu ne na Allah ina fata jama'a mun fahimta wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab ya tabbata a cikin hadisi jama'a da al'imamu Ahmad ya ruwaita daga Anas ɗan Malik. Anas ɗan Malik ya ce, Inna Allah ta'ala annabi ya ce, afwan Anas ya ce, anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal Inna Allah ta'ala huwa al-khaliqu al-qabidul basitur raziqu. Allah maɗaukakin sarki shine mahalicci, in ji annabi. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wanda ya halitta ba wanda suka yi halitta tare da Allah Allah kadai ya halitta ba wanda ya taya Allah ba wanda ya ba Allah shawara huwa al-khaliq al-qabid Allah shine ne dankewa sai ya danke ya hana wani kai ta nema sai ya hana ka ko ba haka ba jama'a sai ka ga tinkan mahaifinka ya haife ka yake fita bida ko ba haka ba amma har yanzu bai samu ba amma kai da ya haifa daga baya shekara talatin arba'in hamsin ashirin sai ka ga kafi mahaifinka kuɗi ko ba haka ba ne jama to shi ɗin shi Allah ya danƙe ne bai ba shi ba sai kai ya baka Allah shi ne alƙabib kun gane jama'a albasit kuma shine mai yalwatawa shine mai shimfiɗa arziki arrazik kuma shine mai azurtawa ku kun gane jama'a sai ga ka nemi kuɗi ka jima kana neman kuɗi za ka fita da wuri ba za ka dawo ba sai bayan isha farkon shiga kasuwa ƙarshen fita kasuwa ka yi shekara hamsin kana neman kuɗi tun kana ɗan shekara ashirin yanzu shekarunka saba'in amma fa kullum sai kai cefa ne baka da abin da za ka ci an jima gobe ma sai ka fita bida jibi ma sai ka fita bida kaga alƙabibu kenan ko ba haka ba jama'a wani kuwa zai fita yau zai fara neman kuɗi sai ya samo kuɗin da a dunkule baka taɓa rike su ba ko ba haka ba jama'a to Allah shi kaɗai ke azurtawa shine alqabib albasir idan Allah ya danke to ka roƙa sai ya baka sai ya buɗa ina fata an gane idan kuma ya buɗa to ka roƙi Allah kada ya jarabce ka da wannan dukiyar ta zame ma bala'i a lahira ka roƙi Allah kuma kai taka tsantsan da duniya ina fata mun fahimta annabi ya ce wa inni la'arju kuma lallai ni ina fatan an alƙallaha ta'ala na haɗu da Allah maɗaukakin sarki na'am kowa sai ya haɗu da Allah jama'a kowa sai ya haɗu da Allah to kai fatan haɗuwa da Allah lafiya ka ji abin da annabi ya ce inni arju an alqallah ta'ala ina fatan na haɗu da Allah wala yatlubuni ahadun bi mazlamatin zalamtuha iyyahu fi damin wala mali ina fatan na haɗu da Allah lafiya ba tare da na zalunci wani game da jini ba na zubar da jinin shi ko dukiya na kwashi dukiyar shi ba tare da na zalunci wani ba ko miskala zarratin ina fata na haɗu da Allah babu haƙƙin wani a kaina na jini ko na dukiya a kai bawan Allah kai fatan haɗuwa da Allah lafiya kai fatan haɗuwa da Allah ba tare da akwai zaluncin wani a kanka da ka zalunce shi ba zalunci na dukiya ko zalunci na jini ko zalunci na fili ko gida ko zalunci na magana don hatta magana ana zalunci a cikinta kakan zalunci mutum a cikin magana kai fatan ka haɗu da Allah baka zalunci wani ba ko mun fahimta jama'a alaƙar wannan hadisi da wata rizuku man tasha'u bi ghairi hisab shine inna Allah ta'ala huwa al-khaliqu al-qabidu al-basitu ina fata mun fahimta wannan hadisi ingantacce ne ka duba sahihul jami a lamba ta 1842 hadisi ne ingantacce al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suka ruwaice shi jama'a ga karatu ya karatu ga lokaci ya kure nan ya kamata mu tsaya mako mai zuwa in Allah ya kai mu sai mu tashi alfawa'idul mustakhrajatu min al-ayat wasu darussa ne za mu iya tsotsowa mu tsamo a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta guda biyu don mu tarbiyyantu mu tarbiyyantar da kanmu kuma mu tarbiyyantar da al'umma a kai mu ji su mu aiki da su kada ya zama mu ji su don falala da jin wa'azi kaɗai ba tare da aiki ba Allah maɗaukakin sarki ka samu dace ɗan saurara a nan haɗin ya haƙuri mun ce awa ɗaya kuma mun numfasa lokaci ne abin nan haka sai Allah ya kai mu mako mai zuwa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu